بسم الله الرحمن الرحيم wannan littafi ne akan kirara me ma'anar kirara shine ya zamo wannan dan kasuwa ne wannan kuma Allah ya kore masa dukiya yana da kuɗi amma bai san yadda za a yi kasuwancin ba ko ya sani amma yana da wanda shi kansa zai juya wato ya zamo ya ɗauki kuɗin ya bayar ga wanda yake ɗan kasuwar don ya dinga juyawa bisa cewa ribar da aka samu za a rabu to wannan shi ake kira kirara cewa ga ɗan kasu ga mai kasuwanci ga mai kuɗi daban mai kasuwanci mai juya kuɗi daban mai kasuwanci daban wanda kira bangare ne wanda yake muhimmi a cikin mu'amaloli musamman a yau yadda ake kokarin barin tsari na riba irin wanda yamma turawan yamma suka kawo to ɗaya daga cikin mafita shine komawa ga kirara ya zamo tsakanin mai kuɗi da mai sarrafa kuɗin a yarjejeniya bisa cewa in an sarrafa kuɗin ribar da aka samu za a raba in Allah ya sa an samu riba za a raba in kuma akasin haka ne ya kawo ya zo to kuma shi kenan mai kuɗi shi ma zai asara a nan wanda wannan shari'a ta yarda da shi tsarin da shari'ar musulunci ba ta yarda da shi ba shine a ce kuɗi su jawo amfani gare su ko su jawo wasu kuɗin ba tare da ɗaukan asara ba matakar a ce kuɗi za su jawo kuɗi ba tare da yiwuwar ɗaukan asara ba to wannan shari'ar musulunci ba ta yarda da haka ba don ko saboda hanya ce ta danne shi wanda aka baiwa kuɗin tunda mu'amala ba da yadda ba ta zuwa ana sa ran mu'amala ta zo da riba amma kuma ba haka ne lalle ke samuwa ba don da ya karbi kuɗi na wanda aka ci ala kulli halin ko ya ci riba ko bai ci riba ba dole ya ba wannan kuɗin riba ya zama an shiga cikin garari kenan wannan ne yasa aka shiga wasu halaye munana a tafiyar yau wanda har su kansu wanda suka bullo da nubar suke ganin aiko lalle a samu mafita wannan yasa irin tsari na mu'amaloli na musulunci suka samu karbuwa hatta a kasashen da yake ba musulmin ba ya zama ma wasu kasashen ma wanda ba na musulmin ba ne amma tsarin nan na mu'amala na musulunci sun fi karbuwa ma fiye ma da wasu kasashen na musulunci to abin da ya zo a cikin kirara imam malik ya min hadisi in je ya haya ya karbo daga zaid ibn aslama ya karbo daga mahaifinsa shi aslamu dinna mahaifin zaidu asali bawa ne na sayyidina umar ya yanta shi kuma ya zamo almajirinsa yana cikin gaggam wanda suka karbi ilimi wajen shi sayyidina umar shi wannan aslam din mahaifin zaidu zaidu din da yake malamin imamu malik to aslam ya ce abdullahi da ubaidullahi ya'yan umar bin al sun fita a cikin wata rundunar da aka aika da ita zuwa iraq yayin da suka dawo sai suka wuce wajen abu musa ashari a sannan shine sarkin basra kamar gwamna ne a basra shi ke rike da basra ga sayyidina umar a abu musa ashari ya maraba da su ya tsaya ya hore lamarin su duk irin abin da suke bukata ya kokari ya zama sun samu biyan bukatar kuma irin maraba duk da ake wanda yake ba koye musu sannan ya ce ala amrin da a ce ina da iko gare ku bisa wani lamari an faɗu kuma bihi da zan amfane ku da shi abinda in ne muku za ku mora da a ce akwai wani abu da zan iya yi wanda in ne muku kuɗin nan za ku mora da na aikata sannan ya ce aikuwa na tuna akwai abin da zan yi ku mora a nan akwai wata dukiya daga dukiyar baitul mali shi yasa a yi kiranta dukiya ta Allah saboda ta bayan Allah ce gaba daya ina nufin aika da wannan dukiyar zuwa sarkin mummunai sayyidina Umar shi yasa hanyar da nake ganin za ku amfana zan ba ku rancen wannan kuɗin fatabta ani bihi mata'am ku sai kaya da kuɗin nan daga irin kayayyakin da ake samu a nan iraq ثم تبيعانه in ya so ku tafi da kayan nan ku je madina ku siyar فتؤديان رأس المال in ya so in kun siyar ainihin rasulmanin sai ku ɗauka ku ba sarkin mummune ويكون الربح لكما amma riba sai ta zamo taku da abin da aka samu akai sai ya zamo naku kun ga ta haka kun amfana kenan na yi muku abin da yake kun mora نعم فقال sai da abdullahi da ubaidullahi 'ya'yan sayyidina umar suka ce ودلنا ذلك kai mu ma ko mun yi burin haka ina ma za mu samu haka din maganar nan da ka faɗa ta yi kyau ta yi daɗi ففعل shikenan abu musa al-ash'ari ya kawo wasu kuɗi da yake son ya aikowa da su madina wajen sayyidina umar ya ba Ab- ubaidullahi da abdullahi suka yi siyayya kuwa وكتب إلى عمر بن الخطاب ya rubuta wa sayyidina umar يأخذ منهما المال cewa ga dukiya nan na aiko wane da wane za su baka فلما قدما yayin da suka zo madina suka sai da kayan da suka siyo da kuɗin nan وقربها aka ba su riba ko suka samu riba ta gani ta faɗa فلما دفع ذلك إلى عمر yayin da suka kawo asalin kuɗin suka bayar da sayyidina umar قال sai sayyidina umar ya ce أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما duk rindinar wanda suke tare da ku da su- da ku kowa a cikinsu shi abu musa ya ranta masa irin yadda ya ranta mu irin yadda ya ranta muku su ma sauran ya yi musu قال لا suka ce a a mu kaɗai aka yi wa قال عمر بن الخطاب sai maramna haɗa biya ce na amirul mu'minin Oh, don ku ‘ya'yan sarkin mu ne shi yasa aka yi muku haka kun samu waje gata ne, kun samu wani gata ne na musamman saboda matsayinku shi yasa hayyaran ta muku.
addiyar mala Ai, abin da za a yi ku kawo duke da riba, har riba ma sai kun dawo.
ba ma abdullahi Abdullahi ibn Umar shi ba sakata ya shiru bai ce ufan ba, wa ma ubaidullahi amma Ubaidullahi fa qala sai ya ce da mahaifinsu.
ma yanbaji laka ya amiral mu'minin hadha Wannan matsayi mataki da kace za ka ɗauka, ai bai dace ba ya sarkin mu ne. Wannan mataki da kace za ka ɗauka, ai bai dace ba.
launa qasa hadha malu da a ce wannan dukiyar ta waya ta ko bata ta gaba daya daramin na ba cewa za a yi mu biya ba fa qala umaru sai na mare ce addiyahu kai ku kawo da kudin da riba duk ku kawo fa sakata abdullahi dai ya sake yin shiru bai ce komai ba wa raja'ahu ubaidullahi ubaidullahi ya sake maimaita maganarsa ta baya cewa yana ganin in an yi haka fa gaskiya su an taba su an taba musu nasu haƙƙin fa qala rajulun min julasa'i umara sai wani mutum daga cikin abokan zaman sayyidina umar ya ce ya amiral muminina law ja'altahu diralan ai abin da za a yi mafita shine ka sanya dukiyar ya zamo kirara ya zamo kamar kuɗi ne aka ba su bisa cewa su kasuwanci ribar da aka samu za su raba tsakanin su da mai kuɗin fa qala umaru sai sai na mare ce to shikenan na sanya shi kirara fa akhadha umaru ra'sal mali sai sai na mare karbi ra'asul malin da kuma rabin ribar wa akhadha abdullahi abdullahi da ubaidullahi kuma suka karbi wato yan sai na murna da suka karbi rabin ribar dukiya shi yasa a maimakon ya zama ba samu komai ba gashi sun samu kuma gashi an yi adalci kuma an sunanta wani tsari na a gane cewa ashe duk matsayin mutum ba daidai ba ne ya taɓa dukiya da take ta al'umma don ya cimma wani manufa tasa dole sai in kowa kowa ya shiga take amma ba a ce wani shi ya samu wani bai samu ba
وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن yasa ba mummuna a cikin irin wannan irin wanda ba ma kudin baitul mali bane wanda ba lalle ana bukatar su a yanzu yanzu ba a'a kudin albashi ko kudin aiki ne na wani da ya za a biya shi ya cancanci a biya shi lokacin biyan yayi amma haka kawai wanda abin ke hannunsa ya danne ya sa a wani akawun nasa ya zamo ana ta biyansa a riba ana ta biyansa wato haramin a kai shi yasa abin ya zamo zulmatun ba'aruha fauka ba'ar Eh, asalin yin hakan ba daidai ba ne kuma abin da ake bashin ba daidai ba ne shi yasa abu ya yi yawa kenan shi yasa a ƙarshe ake karewa gashi an samu an samu amma sai a kare wani mummunan matsayi ko dai mutum ya zama ga kudin amma Allah ya jarrabe shi da wani abu a jarrabe shi da rashin lafiya da ya ci kudin nasa ma zai gagare shi zai gare karshen ta duk a asibiti za su kai. Eh, da ya rubuta masa kasarsa na sai ya biya miliyan ko sama da haka amma ya masa kasa ɗaya guda ɗaya a kai saboda to abu ne ya zo asali ba daidai ba riba ba daidai ba yaushe za a zauna lafiya to wadda sani maliku ya haya ya ce imam malik ya min hadisi أن على ابن عبد الرحمن ya karbo daga alamin abdurrahman ya karbo daga mahaifinsa ya karbo daga kakansa أن عثمان to بن Umar da عفان Affan أعطاه مالا ya ba wa shi kakan Abdu- a- ala dukiya a matsayin kirara يعمل da فيه shi kakan na ala'u zai aiki da kudin nan على أن duk da ربحه cewa duk ribar da ya sa- aka samu za su raba shi yasa ashe kirara mashuru'a ce illa iyaka kiraran nan akwai tsare-tsaren akwai tsare-tsaren wanda yake an gama a kai akwai kuma wanda yake an samu saɓani cewa wannan masarar ga da ta ɗauka wannan masarar ga da ta ɗauka wannan suna ganin an yi kaza daidai ne wannan suna ganin an yi kaza ba daidai ba ne a yanzu tun da allah ya kawo mu bukata a dawo a sake kula da babin kirara ya zama mana wajibi mu tsaya mu karanci babin kirara da yadda yake a masabar mu ta malikawa sannan kuma kada kada karatun namu ya zama ya tsaya saboda akwai bukata ta yi abin da wannan masabar ta matsa a kai ya zama in an bi ta dangane da yadda rayuwa take tafiya ba za a samu fita ba To, amma in aka koma ta wannan masabar zai zama an samu fita wanda an faɗa kuwa cewa dukkan masabobin nan dai guda hudu ala hudan min rabbihim wa rahama wa malikun wa sa'irul a'imma ala hudan min rabbihim wa rahama yanda mai jawhar tauhid yake fada ko wato ko kaza abul qasim hudatul umma to kaza abul qasim hudatul umma shi yasa dole wajen karatun za mu fara duba ya abin yake a matsayin inda muka tashi amma kuma kada duban na mai zamo ya takaita iyaka ne saboda muka ce zai takaita iyaka nan sai ya zamo mun gamu tayi mu game da halin da samun mafita a ciki zai mana wuya dangane da yadda rayuwa ta yadda misali a wasu matsalolin a ta babin ibadu muka yadda da cewa ai rayuwa ta zo da cewa a duba wasu masabobin yanzu misali masallatan juma'a guda nawa ne za a gani asalin masabar malakawa cewa suka yi mabani wa bi jami'in mabani muttahidin juma'a ta zama da masallaci daya wanda yake an gina irin ginin mutan garin kuma ya zama guda ɗaya ne wal jumu'atu lil atiqi wa in ta'akhara ada in aka samu juma'a masallatan juma'a biyu sai a ce juma'ar da ta inganta ta ainihin tsohon masallaci ko da su ne suka yi daga baya wannan shi ne asalin masabar malaka ba amma da bukata ta kama ba dole an koma aiki da wasu masabobin ba saboda inda an ce za a yi aiki da masabar malaka ba a nan ai duk juma'a sai an ɗebi ga waki da yau saboda yadda garin ya cika jama'a suka yi yawa a ce duk masallaci ɗaya za a to ai da duk juma'a sai an ɗebi gawawwaki wanda za a tattaka ko wanda za a mara sannan kuma su harkokin da yawa zai zama ranar juma'a ba wata harka da za ta gudana saboda ya zama duk waje ɗaya aka dosa to yaushe za a samu yaushe za a samu ai wasu harkokin mu to ما يجوز في القران abin da yake halatta a cikin kirara قال مالك imam malik ya ce وجه القران المعروف ga fuskar kirara wadda take sananniya wajen malamai الجائز wadda yake ta halatta أن يأخذ الرجل المال من صاحبه shine mutum ya karbi kuɗi daga hannun mai kuɗin على أن يعمل wato به ba a karbi kaya ba malikawa suna gani ba daidai ba ne wanda zai baka dukiya a kirara a maimakon ya baka ainihin dukiyar ya baka wasu a diloli da yadi ko ya baka wasu buhuna cewa ka je ka siyar in ya so kuɗin da aka samu su zama su ne rasul mali don aka yi haka wajen malikawa an fita daga tsari in kuma ya auku to dole sai a ce shi wanda aka baiwa ladan siyarwa sai an ware masa sai an ware ladan siyarwa sannan kuma asalin kudin a abinda aka sayar din ya koma shi ne duke kirara amma in ma ba aka gano kafin a ce a fara aiki a ciki to dole a fara ba za a taɓa yadda da shi ba amma har sai da aka riga aka yi kuma to sannan sai a gyara gyaran da za a yi shi ne a ce to yanzu ladan siyarwar zai nawa ya ce zai kaza da ce to a wayar sauran abin da ya saura kuwa shine asalin rasul mali na kirara to
wala ramana alaihi ba a bisa cewa zai aiki da kudin kuma idan wani abu ya sami kudin ba za a ce ya biya ba ba za a ce ya shi amilin ya biya ba wa nafaqatul amil min al-mali shi mai aiki da dukiyar zai ci abinci daga dukiyar amma fa in a halin tafiya ne banda inda ya aiki da kudin a gida inda ya karɓi kudinsa a garin a nan kuma yake aiki yake mu'amala da kudin to wannan ba a cewa ya ɗauki abinci ko abin da zai ci a cikin kudin wa kiswatihi a shi yasa fi safari sai fa in a halin tafiya ne na'am za a ce ya ɗeba abincinsa da tufafinsa na'am wa ma ya sun zubu wani abu da ke bukata ya zuwa gare shi a rayuwa abin da zai gyara shi wato abin da ke bukata ya zuwa gare shi a rayuwa bil ma'rufi da kyautatawa kuwa da abin da yake ya dace bi qadri da abin da yake ya dace shi yasa a nan yana daga guraren kenan da masabar malikawa ta yi aiki da urfu cewa a mai da lamari ga al'ada abin da ya dace ya yi ga al'ada to shi zai in al'ada ta nuna cewa shi din nan wanda zai ci abincin ɗari biyu ne to shi ke ne ringa ɗaukar ɗari biyun yana sayar abinci kada ya ce zai haura sai ya sai na ɗari hudu ai ba kuɗinsa ba ne wahala ma yake nemo kuɗin shi da yake wahala nemo kuɗin ma a a kada a yi haka yadda dai zai yi idan da a ce kuɗinsa ne idan da ko yadda al'ada ta nuna kamar sa zai yi to yi iyaka nan bi kadarin ma kuma dole a tsaya a dubi gwargwadon dukiya dukiya ya kaɗan wata ba mai yawa ba dole a san yadda za a yi a kokuta ko da shi masalan ya saba cin ɗari biyu to ya kokuta ya ci ɗari da hamsin ya haƙura da ɗari da hamsin duban cewa dukiyar ba mai yawa ba ce kuma shi ai alfaharinsa ne ma a ce an ba shi dukiyar tare na a hannunsa ta bunƙasa ba a ce yana ci har sai ya zama ƙarshe a zo abin da ya samu ma ɗan kaɗan ne ba ko ai bai wata bajinta ba idza shahasa bil mali idan dai ya tafiya saboda dukiya
idza kana al mali amil zalika in fa dukiyar za ta iya daukan wannan in fa dukiyar ma za ta iya daukan wannan idan duke gaba ɗaya za ta iya daukan wannan ba da kuma dole a bar haka
in kana muqiman fi idan ahli zaman a zaune yake a ƙasar su yana zaune ne a cikin iyalinsa wala nafaqata lahu min al mali ba za a ce ya dauki abinci ba wala da dukiyar ba ya dauki ɗan abinci ba a cikin dukiyar kirarar haka nan ba a ce ya dauki tufafi ba inda zai tufafi da shi qala malikun imam malik ya ce ولا بأس بأن يعيد المتقارران كل واحد منهما صاحبه ba laifi wanda suka yi mu'amala ta kirara kowa a cikin su ya iya taimaka wa ɗaya على ba laifi المعروف wanda shi mai dukiya ya taimaka wa wanda yake aiki da kuɗi kamar tayi baya nan ya ringa aika masa da wani ɗan abinci gida saboda iyalinsa wanda wannan gaba ɗaya baya cikin lissafin dukiya a'a taimaka masa yake yi tunda dai gashi ya tafi nemo musu Eh, ko kuma shi aminin kirar wasu kaya na mai kuɗi sun makale a wani waje inda yake bi ya kokari ya gato masa da su kaga ya taimakawa mai dukiya kenan wanda ba zai yi ba wai yayi dan a biya shi ba a'a yayi ne dan taimakawa to duk irin wannan dan ya faru ba laifi ba kamar da banda kam da a ce ba shi ya karɓa nasa kaga in yi masa haka to wannan fa shari'a za ta ce akwai fasaki saboda ta yi zama salafun jarraman fa'ata rance ne da ya jawo amfani wanda ko la yuzu salafun jarra man fa'ata rance da zai jawo amfani bai halatta to wannan ba rance bane a mu'amala ce ake yi
نعم إذا صح idan dai ذلك wannan ya inganta daga garin su ya zama wato ma'anar ingancin shine ya zama an yi da manufa kyakkyawa
قال مالك imam malik yace ولا بأس أن يشتري رب المال من قال له وأرى ما يشتري من السلع ba laifi shi mai dukiyar ya siya sashen abin da zai siya daga sil'o'i daga wanda ya yi mu'amala kirara da shi ya ba shi kuɗi yana zuwa yana kawo atamfofi da shi kuma zai sai atamfa to ba laifi ya je wajen sai siya amma zai siya ne kamar yadda kowa yake ya siya yadda kowa yake siya yadda kowa yake biya idza kana zalika sahihan idan wannan ya zama ingantacce ne ba da sauni ba ba a yi wani sharadi ba banda in an ce inda duk za ka ɗora riba kashi goma cikin ɗari to in ni ne na zo kashi biyar cikin ɗari zan biya ka saboda ai dukiya ta ce to haka haka wannan bai halatta ba eh, sai in ya yarda yadda kowa yake zuwa ya siya haka shi ma za shi ya siya yadda ake siyarwa da kowa haka shi ma za a siyar masa kada kuma kada a ce ya tuna dukiya ta ce duk da na ce dai kaka yarda ka ba wani bashi a mu'amala a dukiyar da na baka to amma ni tawa zan rinka zuwa ina karɓa sai bayan wata ɗaya ko zai ƙarshen wata na ringa biyan ka wannan ma bai halatta ba Eh, ya zama shi amilin yana mu'amala da wasu ya ba su bashi sai ƙarshen wata to mai dukiya ma dan ya je an yi mu'amala da shi kamar haka wannan ba laifi ba ne wannan ba laifi ba amma ya zama a bashi wani matsayi na musamman saboda ai dukiyarsa ce to wannan shine ba a yarda ba qala malik imam malik yace liman dafa ila rajulin wa ila gulamin lahu malan qiralan a cikin wanda ya bai wa wani mutum daban da kuma yaransa shi yaron mai dukiya aka ba su dukiya kuɗi kirara bisa kirara ya amalani fihi jami'an da za su yi aiki a ciki da yaron mai kuɗin da kuma shi wannan wanda yake bare inna zalika jaizun imam malik da wannan ba laifi ya halatta ba laifi a ciki لأن الربح مال لغلام domin riba da za a samu ai ta yaron ce za a ce ta yaron mai gida ce لا يكون الربح للسيد a ko da ba- yaron mai gidan bawansa ne ko da yaron mai gidan bawansa ne amma dai da farko dole za a ce ismiyyar ribar ta sace dukiyar nan ribar nan ba za ta zama ta shi mai gidan ba إلا حتى ينتزعه منه sai fa in ya karɓe daga hannun bawa inda yana da dama ya karɓe da abin da bawansa yake da shi to amma dai matuƙar bai karɓe ba za a ce nawa na bawa ne ne nawa ya za a ba da amsa da cewa na bawa ne وهو بمنزلة غيره من كسبه daidai yake da san wannan abin daban wanda yaron yake yi na- na kasabin yaron
ما لا يجوز في القران abin da bai halatta ba a babin kirara قال مالك imam malik ya ce إذا كان لرجل على رجل دين idan wani mutum yana bin wani bashi وسأله أن يقرأ أن يقره عنده قرالا sai shi wanda ake bi bashi ya tambaye mai kuɗi cewa kuɗin nan naka da kake bi nan ka bari ya zamo jari tsakanin ni da kai in ringa juyawa in ya so ribar da aka samu sai mu raba ni da kai kuɗin ka ne amma zama na hannuna ne nake juyawa alhali bai riga ya biya shi ba إن ذلك يكره cewa wannan ba abu ne wanda za a lamunta ba daidai ba ne حتى يقدر ماله sai fa in shi mai kuɗin an ba shi kuɗinsa sannan daga baya ba shi to ga shi ka je ka biya ويقاله بعد sannan ya yi mu'amalar tsirara da shi daga baya أو يمسكه ko kuma ya ce ba zai ba وإنما ذلك wannan a ce za a yi haka أن يكون da asara bi mali kadan tsoron kai ya zama shi wanda ake bi bashi ya rasa yadda zai yi biya kudin ne abin ya matsa shi gashi ana damunsa to abin yake kokarin ya samu wata hanya da mai bin sa kudin nan zai sassauta ba yasa ya ce masa to ai kudin a maimako a ce kana bi na ya koma kirara tsakanin ni da kai da abin da aka samu za mu raba kaga kenan ya zamo salafin jarraman fa'ata
فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن shi يزيده فيه yana nufin shi mai kuɗi ya jinkirta haka nasa cewa shi zai masa ƙari a cikin kuɗin قال مالك imam malik ya ce في رجل دفع إلى رجل مالا قرانا shi ya sa wani yana daga cikin abin da aka hana na cewa duk eh, kul- kullu salafin jarraman fa'ata duk wani rance da zai jawo amfani ga shi wanda yake ya ba da rancen rance ana yin sa ne a tsarin musulunci dan allah yayin kamar ana ba da rance ne don Allah ko don sa da zumunci ko abuta amma ba don a jawo wani amfani na daban ba imam malik ya ce a game da mutumin da ya ba wani mutum kirara dukiya a matsayin kirara sai wani abu a cikin dukiyar ya halaka kafin a ce shi ya fara aiki ثم عمل فيه sannan kuma sai ya yi aikin a ciki ya ba shi miliyan goma da shi ka je ka juya abinda aka samu mara to da karɓar miliyan goma tun ka aje ko ina sai miliyan biyu ta bata aje ya dawo sau miliyan takwas to amma shi bai ƙasa a goma ba miliyan takwas ɗin ne da ta saura sai ya ci gaba da juyawa ya ci gaba da juyawa sai ko Allah ya sa kuma sai aka samu riba فأراد أن يجعل رأس المال بس sai ya nufin cewa ya sanya rasulmani shine ragowar dukiyar wannan miliyan takwas ɗin بعد الذي bayan abin da ya halaka daga ciki bayan miliyan biyun nan da ta salwanta قبل أن يعمل kafin a فيه ce ya fara aiki قال مالك imam malik ya ce a irin da in ya zo ya faɗa cewa ai haka abin ya faru لا يقبل ba za a قولا yarda da maganar sa ba ويجبر رأس المال don rikici dole za a ɗora rasulmalin daga riba ya sa idan da ya fara sai dukiya kuma Allah ya sa ta bunƙasa a maimakon miliyan goma ma da ya karɓa ta koma miliyan goma sha uku yanzu ba a ce riba miliyan biyar ba ce a ribar miliyan uku ce wannan miliyan biyu cikin miliyan biyar da aka samu na riba dole za a ci kashe gurbin miliyan biyun da ta halaka
ثم يقتسم لما بقي بعد رأس المال sannan su raba abin da ya saura bayan rasulmani على شرطهما da su shirya zurfi na daga kirara قال مالك imam malik ya ce لا يسلوه القرار إلا بالعين من الذهب أو الوري ba daidai bane a ce za a yi kirara sai fa da kuɗi amma a ce an ba shi wasu kaya daban ko an ba su dabbobi ko an ba shi diloli ya je ya sayar in ya so kuɗin ya mai da su kuɗin kirara wannan ba daidai ba ne dole sai a kuɗi zinari ko azurfa lokacin da ake aiki da zinari ko azurfa ولا يكون في شيء من ba dama a ce za a yi kirara a cikin wani abu daga hajjoji da والسلة sil'o'i ومن ko البيوت kuma cinikin da aka yi ba a ba da kuɗin ba a ce za a sanya wannan kuɗin da ba a karɓa ba ya zama shi ne rasu malin kirara
ما ومن البيوت ما يجوز إذا توفى وتعبه نعم إذا ت- إذا تفاوت أمره a cikin ciniki akwai abin da ta yi a kyale shi idan ya zama ana samun bambanci a ciki وتفاحش a رده ce in an ce ba za a yi ba abin zai bayi zuwa mu akwai wasu abubuwan da in aka ce to a bari ta yi yadda aka fara ba daidai ba ne to amma yanzu kuma in aka ce a bari a dawo gaba daya a rushe sai abin ya zama ya yi wuri a irin nan sai a ce a gyara sai yasa da a ce zai bashi dilo ne ya bashi diloli wanda kudin dilolin nan kamar miliyan goma ne shiga shi ka je ka sayar in ya so abinda aka samu ka ci gaba da juyawa da ribar da aka samu ma gaba ne da kai sai je sayar din ya ci gaba da juyawa yanzu a ce kudin nan ma sun kai miliyan ishirin ko sun haura haka dangane da yadda hali ya bayar yadda kasuwa ta bayar yanzu kamar irin wannan a ce gaba daya a kwace a bata a yi an yi ba daidai ba shi kansa wanda ya yi aikin ba a dubi matsayinsa ba shi ya sa a irin nan to za a ce za a biya shi ladar sai da kayan sannan kuma abin da ya samu bayan sai da kayan in an ware kuɗin biyansa shine zai zama rasulmar idan da a dilolin nan da ya bashi ya sai da su miliyan goma a ce to kamar wanda ya sai da wannan dilolin kamar matsayinsa da saninsa ga kasuwanci nawa ya dace a bashi ja inda yake wani ne a kasuwanci ai a iya bashi kashi goma ma cikin ɗari ko a a iya bashi kashi biyar cikin ɗari idan da wanda shi bai saba da kasuwancin bane aka bashi wanda ana ganin shi aka taimakawa to wannan bai fa a bashi kashi ɗaya cikin ɗari ba ma ladansa za ta ba a bashi wannan a ware wannan ɗin daga cikin ainihin kuɗin sannan abin da ya saura sai da zama shi ne ra'asul malin kirara to فأما الربا amma riba فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا shi kan in dai riba ce ta fito a fili to wannan bayan da za a yi sai dai a mayar duk wani ciniki da ya zama riba ta shige shi gaba ɗaya a fili karara to wannan dole a mayar amma akwai wasu abubuwan da suka shiga ciniki wanda su ma dai ba daidai ba ne saboda hanya ce da za ta iya sadarwa zuwa riba amma ba riba ba ce uruku ba irin wannan in abin ya zama kuma in aka ce a dawo a bata zai zama an yi kwara ta wani wajen to sai a ce a gyara a maimakon a bata abin gaba daya ولا يجوز منه قليل ولا كثير ita riba da kaɗan ɗinta da mai yawan ta ba daidai ba ne wala ya juzu fihi ma ya juzu fi ghairihi irin abin da za a yafe a wata mu'amalar daban ba mu'amalar riba tsantsa ba to ba a yafewa in a riba ne
لأن الله تبارك domin a game da ita riba abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin Qur'ani shine wa in tumtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamuna in kun yadda kun daina riba shikenan asalin uwan kuɗin ku za a dawo muku ba za a yadda ku kwaru wani ba ko kuma za a kware ku ba ainihin uwar kuɗin ku za a dawo muku amma ba za a bari ko kuma ku kwaru wani ba
ما يجوز من abin da ke halatta daga yin sharaɗi a cikin kirara قال ya يحيى haya ce قال مالك imam malik ya في ce رجل دفع أسلم إلى رجل مالا da ya bada wa ya bai wani mutum duke kirara وشرط عليه أن Ya shaɗanta يشتري akansa المالي illa أن silata يشتري kaza wa kaza.
silata kaza وكذا cewa ga kuɗin da na baka kai kasuwanci amma ni ban yadda kai kasuwanci a cikin wani abu ba sai a tambobi ko ko ga kuɗin da na yadda kai kasuwanci amma koli za ka yi in ba koli za ka yi ba ka dawo min da kuɗi na to أو ينهاه أن يشتري سلعة ko ya hana shi daga siyan wata sil'a ya iya wato wanda yake ya faɗe ta ga kuɗin nan ka juya amma ba kai ba siyan shadda ba kai ba cinikin shadda
قال مالك to imam malik yace من اشترط على من قال لا أن لا يشتري حيوانا wanda ya sharɗanta bisa wanda ya bayar kuɗi don ya kasuwanci ya cewa kada ya sai wani nau'i na dabba أو ko ga kuɗi na amma ban yadda kai cinikin kayan gwari ba to ga kuɗi na ban yadda ka ce dabbobi za ka ringa aunawa ba da kuɗi na a'a ban- ban da wannan على ko wata sila da sunanta to ba laifi da wannan dole a bi sharaɗin shi mai uwar kuɗi ta yi akwai abin da ya gani a ciki to ومن اشترط على من قال لا أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا amma wanda ya shaɗanta bisa wanda ya kirara da shi cewa kada ya ciniki da kuɗin nan sai a sila kaza da kaza فإن ذلك wannan ba daidai ba ne ga kuɗi zan baka kai kasuwanci amma siminti kawai nake so ka ringa sayarwa to wannan ba daidai ba ne amma ya bashi ya ce ga kuɗi zan baka amma banda cinikin siminti to wannan ya halatta saboda in yace masa banda cinikin siminti ai akwai sauran abubuwa da yawa da yake da damar siyarwa ko amma in yace dole sai siminti wanda ka bai wa kuɗi ai dai ya san yadda zai sarrafa kuɗin ne ta yi wakaci ya ga cewa idan ya sarrafa a wata sila za a samu kashi arba'in cikin ɗari nan take da gaggawa ko ko kuma ta matsa matsa cewa to ya abu zai tafi ai wanda aka bai wa kasuwanci kuɗi don ya kasuwanci dan an hangi ya iya ne ya sanya kasuwa take shi yasa ko a sakan masa mara dan an sharɗanta masa cewa banda abu kaza to ta yi wannan dan akwai abin da aka hanga ne wannan ba shi ne laifi ba amma a ce masa dole cinikin da zai saya abu kaza to wannan ba daidai ba ne إلا أن تكون السلعة التي أمره ألا يشتري غيرها كثيرة موجودة sai fa idan sil'a da ya umarce shi kai ya siyo wani ta ta zamo sil'a ce mai yawa wadda koyaushe ake samu لا تملك في شتاء ba a rasa ta da lokacin sanyi ko lokacin bazara da damina da ƙari da koyaushe abu ne wanda yake samu to wannan ba laifi wannan ba laifi don ya ce lalle cinikin da za ka yi sai dai na kaza Eh, wannan sai a ce a san nan ba laifi
قال مالك imam malik ya في ce رجل دفع إلى رجل da مالا ya كرانا bai wani mutum dukiya a matsayin kirara واشترط عليه فيه شيئا من الربح ya sharɗanta masa cewa dole zai za a ringa ware wani abu daga cikin riba ga kuɗi zan baka miliyan ɗari ka je kai kasuwanci amma in an samu duk ribar da aka samu da farko za mu fara ware eh, kashi goma cikin ɗari sannan abin da ya ragu za mu raba ne da kai kaza da kaza
دون صاحبه wanda zai zama wannan kashi goma nasa ne banda shi abokin kasuwancin فإن ذلك لا يسلم imam malik ya ce wannan bai dace ba wannan abu ne wanda ba daidai ba
فإن كان درهما واحدا
ko da ko dirhami ɗaya ne ko da ko dirhami ɗaya ne ya sharɗanta a kansa إلا أن يشترط نصف الربح له sai in yi shaɗa kawai cewa rabin ri- riba nasa ne rabin riba ko na abokin mu'amala to wannan kuwa dama ai haka ake kira أو ثلثه ko sulusin nasa أو ربعه sulusani na abokin mu'amala ko ko shi sulusani ne nasa sulusi na abokin mu'amala ko rubi'i نعم، أو أقل ko abin da من yake hafi ذلك، karanci أو daga haka ko أكثر.
abin da yake hafi yawa فإذا سمى شيئا من ذلك idan ya ambaci wani abu daga wannan ko kaɗan ne ko mai yau ko da cewa zai ga kuɗin nan ka je kai kasuwanci amma duk ribar da aka samu ni ina da kashi casa'in da tara cikin ɗari kai kana da kashi ɗaya cikin ɗari to wannan ba laifi فإن كل شيء ko kwanne ɗaya daga wannan da an za ka ambata daga wannan halin shi wanda aka ba kuɗin in ya ga kashi ɗaya cikin ɗarin ma shi mafita ce ya ga sanin ai yana zaune ne kawai da za an ce za a bashi miliyan ɗari ya juya kuma shi ya san kasuwanci yadda insha Allah yana juya miliyan ɗari nan duk wata za a samu miliyan goma ya ga to a cikin miliyan goma ko da ɗari aka kasa aka bashi kashi ɗaya aiki ya sami yan wata madafa ya fi matsayin da yake kai wannan ba komai to وقراءة المسلم tsari ne na kirara na musulmi قال imam malik ya ce ولكن اشترط amma matukar zai sharɗanta shi mai kuɗi zai sharɗanta cewa a cikin riba za a ware masa dirhami guda ɗaya كما ya ce ga shi ga miliyan ɗari ka je kai kasuwanci amma duk ribar da aka samu sai an fara ware min dubu goma a ciki to wannan bai halatta ba ko da dirhami ɗaya ne kamar ko balantana abin da yake ya haura dirhami ɗaya حادثا له a ce na tsane shi ban da shi abokin mu'amalar نعم وما بقي من a ce kuma abin da ya saura daga ribar shine zai zama tsakanin su rabi da rabi فإن ذلك لا irin يجوز wannan ba daidai ba ne irin wannan kan ba daidai ba ne وليس على ذلك قران ba a kan haka kirarar musulmi take ba kar kirarar musulunci bai lamuci haka ba bai lamuci a ce za a yi wannan ba don ku ya zama da abin da aka ware din nan ai kamar ruwa aka sa ga ainihin dukiya an sanya ruwa ne ga ainihin dukiya shi yasa wannan bai halatta ba to kun kauta shi ma na kuma wanda suke yanzu a ce dukiya tana da kaza sannan kuma shi ne aikin wanda zai yana da kaza shi kuma wanda ya ba da dukiyar yana da kaza ai ya shiga cikin wannan kwarai kuwa amma ƙara fito da abin a fili domin duk tafiyar su